أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله قدره ومقداره العظيم الشرط الثالث عشر شرط دين قوم شعوكو ألا تقرأ جوهرة الكمال إلا بطهارة المائية لا ترابية shine a karanta jawharatul kamal sai da tsarki na ruwa ba na turbaya ba ba a karanta ta da taimama a wanda ke haƙƙin shi shi taimama ne ba ta yi waya Allah to sai karanta sa fati 20 maimakon ta da annan nabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sai da mutum Allah tabbata gare shi wal khulafa al arba'ata da halifofin nan nasa guda hudu ya haduruna qira'ataha suna halartan karatunta ita jauhara din da aka yi guda kawata bakwai to za su zo kuma ba za su bar wajen ba matukar mai karanta ta yana karanta kultu shehu hadi radiyallahu ta'ala ya ce ni ko na ce wa man ra'a hadha sharda wanda ya ga wannan sharadin wa kana fi qalbi shay'un min al-inkar ya kasance akwai wani abu na daga inkari a cikin zuciyar shi min hudurin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wai halartarwa annabi ya da mutu Allah sabata gare shi wal khulafa al-arba da halifin nan guda hudu inda ayi majalisin a kowane mazamni ne ma au ayi makanin sha'u ko ko a wani wuri suka so to wanda yake haka falyura shi il fasl al hadi wa salasuna min kitabir rima to yaje yayi muraja'an fasali na 31 daga cikin littafin ar-rima na shi Umar Futi shi ma ya shi galila insha Allah mutum zai samu abin da zai warkar mai da kishirwa fi zalika a cikin wannan in kana inkaruhu an jahili in inkarin nashi ya kasance daga dalilin shi ne jahilci a shartun rabi ashar sharaɗi na goma sha hudu adamu wuku ilmaqata'ati bainahu wa bain jami'il khalqi shine rishin abukar da yankewan alaka tsakanin shi da baki ɗayan halitta ma wala siyama bainahu wa bain ikhwanihi fi tariqa balantana ma tsakanin shi da yan uwa a cikin tariqa qala shaykh radiyallahu anhu wa lam shatiyani radala tabata gare shi wa radahu Allah ya kara mai yarda wa annabihi mu ma Allah yarda mu dan shi fi risalatil ula min jawahir al-ma'ani a cikin risala ta farko wasiqa ta farko a cikin littafin jawahir al-ma'ani wa shartul muhafaza wa shartuhu al-muhafazatu ala salawati fil jama'a sharaɗinsa wannan wurdin shine kiyaye a halartar salloli na farilla fil jama'a cikin jama'a wal umuri shari'ati da kuma kiyaye lamura na shari'a wa iyyakum shi wace kuma na tsawatar da ku wa libasa hullatul amni da saka tufafi na amincewa tanadin Allah a amni min makari lahi fi zunubi a cikin abin da shahi zunubai kar mu je je ta aikata ma sha ya ce shi kawai dan yana dan dariƙa ba abin da zai fa inna ainul halaki cewa ita lalle wanda ke wannan abin wannan abin da yake ainul halaki shine ainihin halaka wa tarkal muqata'ati sannan ina tsawatar da ku daga barin yankewan alaka ma a jami'il khalqi tare da baki ɗaya halitta ma wa akadu zalika bainakum wa bainal ikhwan mafi ƙarfi mafi ƙarfin tsawatarwa a cikin wannan shine tsakaninku da ƴan uwa tsakaninku da ƴan uwa yani yana nihin fi ɗariƙa ƴan uwa a cikin ɗariƙa wa zuru fillahi ta'ala ku ziyarci junanku cikin zatin Allah madaukakin sarki wa wasilu fillahi ta'ala ku sadu a ku yi me ake ce mashi a shi sada zumunci cikin Allah tabaraka ta'ala kuma shi muwasala daga nake samun sila ba da wata kyauta za ku yi iya junan ku kyauta amma kar kuma ka ce in ba ka da abin da za ka ba da kuma ba ka je ka ziyarci dan uwanka ba ko ba ka je ganin shi ba wannan in da hali ne wa atimu fillahi ku ciyar da junan ku ku ciyar da bayan Allah fillahi ta'ala a cikin wato dan zatin Allah madaukaki mastata'tum daidai ikon ku fi gairi ta'asirin ba tare da kuntatawa ba wala kaddin kun ba tare da shan kun shiga cikin wani wahala ba inta ya cike wa qala idan kuma dai ya ce inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbarahu bi annahu sallallahu alaihi wasallam yuzihi ma yuzi ashabahu walam shadani Allah tabbata gare ya ce ya ce lalle annabi tsira da mutu Allah tabbata gare shi ya bashi labari cewa shi annabi tsira da mutu Allah tabbata gare shi yana cuta mai abin da ke cuta ma sahabban shi yan dariƙan shi yana cuta mai duk abin da yake zai cuta ma yan dariƙa to yana cuta ma maki sallallahu alaihi wasallam maqala radiyallahu anhu kuma har wa yau shehu tijani da Allah tabbata gare shi ya ce fi risala a cikin wasiƙa wa tawasaw wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama ku yi wa junanku wasiya da haƙuri kuma ku rika yi wa junanku wasiya da jin tausayin juna wa iyakun na tsawatar da ku suma iyakun sannan na ƙara tsawatar da ku an yi humila ahadukum huquqa ikhwani mutum yayi watsi ya bar haƙoƙi na ƴan uwansa mimma huwa jalbu mawaddatin na daga abin da shi cikin haƙoƙin ya kumshi jawo a wato ƙauna in ka aikata wannan haƙi in ka aikata wannan abin zai jawo ƙaunar junanku aw daf'u madarratin koko zai ije wata cuta aw i'anatin ala tafrij kurbatin koko abin zai kasance taimako ne akan yaye wani bakin ciki fa inna man ubtida bi tad'i hukul ikhwan sai dai duk wanda aka jarrabe shi da tozartar da haƙoƙi na ƴan uwa ubtida bi tad'i bi tad'i huquqil ilahiyya bi tad'i huquqil ilahiyya to za a jarrabe shi ko da tozartar da haƙoƙi na Allah والله سبحانه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه kuma tabbas Allah surakakken sarki yana nan cikin taimakon bawa matukar bashi bawan yana cikin taimakon dan uwansa in ta haya ciki wakala kuma dai ya ce fi mawdu'in akhar a wani waje na daban wal yakun shadidal ihtimam bi huquqil ikhwani mutum ya kasance mai tsananin kulawa ne da haƙoƙi na ƴan uwansa ta tsarika ce a cikin tsarika mata la yumkinuhu ta'akhuru anha ko da yaushe ya kasance ba ta yi waye wato zai iya samun dama ta rashin jinkiri da dangance da haƙoƙin in wato kare jinkiri ila an kala har zuwa inda yace istidrakun wannan riska ce fi tariqati ah istidrak wannan riska ce ma kullu ma kullu min mura'ati huquqil ikhwan abinda muka wato dangance da abinda muka wadi na dangance da kiyaye haƙoƙi na yan uwa falyakun zalika fi ghairi harajin to kar ku ji an ce kuma ku kiyaye hakoki yan uwa ku matsa maka ku a'a falyakun zalika wannan kasance fi ghairi harajin ba tare da shiga wani kunci ba wala fi qalin ko wani nauyi wala kulfatin ko ko dorin shi ma dora ma kai wani abu shine kulfa dora ma kai wani abu wanda zai zama wahala inna ma huwa bima ta yasara taimakon tsayawa da cikin hakokin yan uwa da nake bayani in shehu inna ma huwa kawai dai shi bi ma ta yasar da abin da ya sawaka ne wa makana kuma ya yi fil wakati a cikin lokaci illa an ya kuna shi ba'd al-awaridi ya khafu min akhil adawata wal qadiya sai dan ya kasance cikin sashen abubuwan da suke bijirarwa ne mutum yana jiyo tsoro daga dan uwan shi wato wata kiyayya ta ku tsakanin su na qati'a da kuma yankewan alaka tsakanin su aw fasad al-qalbi koko bacewan zuciya falyassara al islahi qalbi to bace yanzu kenan fa ko dan zai bayani ko gaba kaga yace bace yanzu zuciya kai kamar kai tsoron tsoron batan zuciyar shi ko da ko abun bisa kan wato ba bisa kan gaskiya bane a wannan ba ruwanka yaran da shi ta baci inda a bisa kan gaskiya ne wannan kai da mutun gaskiya eh ko da zai jiran zai baci in Allah yarda zai gane kai kauna shi kake falyassara sai dai akwai cikin arkayi da hikima yawa falyassara al islahi qalbi mutun ya goggawa nan dan ya gyara zuciyar shi bayan zalika san dai wannan yastajlibu rida min Allah ta'ala yana jawo yarda daga Allah madaukakin sarki wa mimman naqala wa mimma naqala khalifatu Ali al-Harazim fi jawahir al-ma'ani yana daga cikin abin da Sheikh Sayyidina al-Khalifa Ali al-Harazim da ta bata gare shi ya naqalto a cikin jawahir al-ma'ani min badi manaqib shekhi radiyallahu anhu shekhi jani radiyallahu anhu daga cikin sashen daraja daraja darajoji kenan na maulama shekhi jani radiyallahu tabbata gare shi wa amma rahimu yake cewa wa amma rahimu dini amma kaga zumuncin shi na addini fa innahu min azamin nasi muwasalatan to shi shekhi jani na cikin mafi girman mutane sadarwa da wannan wannan wannan dangantakan wannan zumuncin na addini wa aksarihim isanin kuma yana cikin yana daga mafi yawan mutane kyautatawa to yafi yana cikin wanda suka fi kowa yawan kyautatawa li ahli janibihi daga mazowa wato janibinsa na wato alaƙar nan ta addini yuwasi ikhwanahu yana taimakan yan uwan shi wa sahabar sabon shi wa kullum mallahu ma'rifatul lahi da dukkan wanda yake da kuma wani sanin Allah duk mutum wani mabucin masanin Allah to shi yana girma shi yana taimaka shi yana taimaka shi yana taimakan shi bi anwa'il muwasati da nau'o'i na taimako wa yusinu idan yana kyautata mu yana kyautata musu wa yutimu jayi'ahum yana ciyar da mai jin yunwa a cikin su wa yashmalu da'a'um haka yana tattaro a wanda ya tozarta daga cikinsu wa yuksi ariyahum yana tufatar da matsiraicinsu wa ya rashidu fuqara'ahum yana baiwa talakawansu abinci wa yinu du'afa'ahum yana taimakon talakawansu rawananansu izuwa radiyallahu anhu domin shi yarda Allah tabbata gare shi ashaddu timaman shi mafi tsananin kulawa ne bi ahlul ukhuwati diniya daga mazuwa yan uwantaka ta addini ya ta'allamu li masa'ib yana jin ciwo ga abin da suke masibobi ne gare su aksar mai ma ya ta'allamu li zawi nasibihi mafi yawa daga yahi wannan mafi yawa daga wanda suke ma'abuta nasabarsa wa rahimi da zumuncin shi wato zumunci wanda ke dini wato na jini wa zamun nasi inda hu qurban shi kuma mafi girman mutane kusanci a wajen shi aksaru fillahi ta'ala hubban shine wanda yafi wanda ya fi son Allah a cikinsu fa yuqarribul insana inda zalika yayin wannan sai ga ya kusanto da mutum ya kusanto da mutum zuwa gare shi walau kana min abaril ajanibi ko da mutumin nan ya kasance daga mafi nisan bare ne a wurin shi wa yabidu anhu al alqariba sai ga ya nisantar da makusanci walau kana min aqrabil aqaribi ko ko ya ko da mutumin ya kasance namshi mafi kusancin makusanta na jini a wurin shi idza lam takul lahu mabutun fillah in ya kasance babu soyayya Allah a cikin shi tajiduhu zaka sai ka samu shehu yasta'zimu huquqahum yana girmama haƙoƙin su ƴan uwa wa yara annal qiyama biha ghairu mustata'in yana ganin ma tsayawa tsayawa ma haƙoƙin uwa ba abu ne wanda ke yiwa duk yanda yake a magani ke ma ya ya rage ba har ma abu ne wanda bai iya yi samitu ghayr ma marra ya koru shehu ali harazim radiyallahu anhu yake cewa nayi shehu yani ba su ɗaya ba yana cewa manufti da bi tadiyi huququl ikhwan don aka jarrabe shi da tozartar da haƙoƙi na yan uwa ibtalahu Allah ta'ala bi tadyi'il huquqil ilahiyya to Allah zai jarrabe shi da tozartar da haƙoƙi na Allah nas'alullah ta'ala salamata muna muna roƙon Allah kubuta wa lafiyata da lahiya min hazil baliyati al'azimati daga wannan musiba wanda take mai girma in ta ya take wa qala sahibu lawaqi al-anwari al-qudusiyya ma bu sun litayi lawaqi al-anwar al-qudusiyya wato abdul wahab sha'rani kenan ya ce wa kad zakarna wa kad zakarna fil bahr al-mawrud mun wadi a cikin al-bahr al-mawrud أن الواجب تيوا أبن دكي واجبي على المريد أكا مريدي إكرام كل من كان شيخه يحبه جنا مدوان دا شيخين شيخ كسن تينا سنشي وموالاته دا جبن تلما رنسا وأن من كره أحدا كما تيوا دوان دا يكيوان متن من جماعة شيخي دا جماعة شيخين شي بغير واتو بغير طريق شرعي يا كيشي باتار دا wata hanya ba wadda take ta shari'a wadda shari'a ce ta bashi dama ya kishi huwa kadhibu fi da'awahu to wannan mutumin makaryaci ne a cikin da'awar da yake yi cewa wato da'awar da yake ta sihatal akhzi anhu cewa wato cikin ingancin rikan da ya daga shehin nashi wa zalika wannan kuwa dalilun ala tamakkuri maqti minhu dalili ne absa samun daman zaman azaba ko kamar azaba azaba wato ba nisa da shi take ba shine tamakkuni na azaba daga gare shi in kaga mutum haka ya ku samun makat almakta azaba ko ko wani abin da ke kama da kura walau annahum sahal akzu an an shekhi da dai riƙar ɗariƙan nan ta inganta daga gare su wato da suka yi daga shehin su la abu kullaman kana shaykhu mai yuhibbu da sun so dukkan wanda shehin suke son shi in ta shi ma nan wurin magana da aka tiro a can wurin ta take wa fi tuhfatil ikhwani wal khullan a cikin littafi da ake ce mai araba ta yan uwa da badadai fi adabi ahli irfan a cikin ladubba na mabuta sani Allah wa ammal adabul lati alaihi amma ladubban da suke akan shi yani fi dariqa yana ne dan uwa a cikin dariqa fi haƙƙin fi haƙƙin ikhwani a cikin haƙƙin ƴan uwansa an ya kuna muhibban lahum shine mutum ya kasance masoyi gare su kabiri musadiri babban su da karamin su wa Allah yukhassisa nafsahu bi shay'in dunahum kar ko mutum ya kebance kanshi da wani abu wa kuma bayan su kawai ya shi kan shi ga suna tare da yan uwa shi ya zabe ba kan shi wani abu ya hana ma yan uwan shi wa an yuhibba lahum ma yuhibbu nafsi kuma ya sowa ya so musu abin da yake so kanshi wa an ya'udahum iza maridu ya rika ziyartar su in suka yi rashin lahiya wa an yas'ala anhum iza gabu in suka faku ba sunan kuma ya rika tambaya da su yabda'uhum bis salam ya rika fara musu in suka gamu ya rika shine ya kokarin mutum ya kasance shine farkon da zai musu sallama wa talaqatil wajhi kuma da sakin huska wa an ya wa an yarahum khayran minhum kuma ya rika ganin su su ne suke sama da shi sun yi shi wa an ya tuluba minhum rida ya rika neman yardar su ya rika neman siyar da shi wa Allah yuzahimahum kari ya rika wani matsotsoniya da su ala amrin dunawi a wata wani lamari na duniya balbari dai ya buzulu ma fataha Allahu alaihi bihi ya rika musu kyautan abinda Allah ya mai budi da shi yuwakkirul kabira ya rika girma babba daga cikin su ya rahmu sagira ya rika jin tausayin karami wa yaqsuduhum ala zikrillah ya wa ya'duduhum dai ya rika taimakon su amsa ambatan Allah ta'ala madaukaki wa ta'awunu ma'ahum ya rika taimakon juna tare da su ala hubbillahi ta'ala wa san Allah madaukakin sarki wa yurghibuhum fi ma yurdillah ya rika kullatar da su cikin abinda Allah yake so abinda Allah yake abinda zai sa Allah yarda ta'ala madaukakin sarki na'am a yawwa yanzu ka anna an an uyubihim musamihan na ji haka ne ko fi ma yi Allah ta'ala sai na kama wansa ka anna an uyubihim musamihan lahum fi ma waqa minhum وليجعل رأس ماله مسامحة إخوانه ظاهرا وباطنا tuna ganin za mu dakata da marubutun biya bana اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العقب العقب الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى هاديك قدر يمدار نجم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله